العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na litinin wanda ya zo daidai da biyar ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta 1439 gashi Allah maɗaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi mai albarka daidai wannan lokaci da muka saba taruwa don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wato asalin tafsirin da sheik abubakar mahmud gumi ya rubuta allah maɗaukaki ya gafarta masa to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun nuri a darasinmu na baya jiya mun aje daidai kan aya ta talatin da hudu don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta 35 a wannan sura mai albarka muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda yake ‘yantawa da barin wutar jahannama a wannan wata ya sa kuma wannan karatu muna yin sa ne don neman yardarsa na'am arama bismillah na'am بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض mhm مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة mhm يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها
mhm يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار nurun نور على
na'am نور يهدي الله لنوره من يشاء na'am ويضرب الله الأمثال للناس haka والله بكل شيء عليم
to Allah ka haskaka mana da an ce nurun ala nur qur'ani kenan ko ba ka da kokobo in kana sauraron sa ka haɗu da maganin tashin hankali qari'ul qur'an la yahzun mai karatu alqur'ani ba zai bakin ciki ba sai dai in ɗabi'ar sa ce inda wani abu da yake damunka a zuciya to qur'ani zai kwaranye ma shi don zai gwada maka duniya ba komi ba ne kar ma kai faɗa a kanta Allah ka shiryar da mu Allah madaukaki ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai guda bakwai da ƙasa kwatankwacin su ai munawwiru ma bi nuril hissi wato Allah shi yake haskaka sama ya kuma haskaka ƙasa da wani haske wanda ake ce masa hissi malaman balaga in sun ce abu hissi ne shine abin da za ka gan shi da idonka ka taba shi da hannunka ka ji shi ka kuma sheƙe shi a hanci ka ji wannan shine hissi ya yi lamba ɗaya a cikin baka ya ce hadi sifatun min sifatihi azza wa jal wato wannan suna annur sunan Allah ne amma sifa ne daga cikin sifofin Allah wanda ya buwa ya ɗaukaka wa mimma ya dillu ala zalika kauluhu ta'ala yana daga cikin abin da yake nuni akan haka faɗin Allah maɗaukaki da yi a cikin alkur'ani mai tsarki wato cikin suratun zumari aya ta 69 ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wato ƙasa tana haskaka da hasken ubangijinta hasken Allah shi yake haskaka wato ita ƙasar وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك annabi aka yi wa tambaya shin ka taɓa ganin ubangijinka qal sai annabi ya ba da amsa aka ce annabi ka taɓa ganin ubangijinka wato allah kenan sai ce nurun anna yura ubangiji haske ne ta yaya za ka yi ka gan shi yanzu aka ware aka buɗe ma haske iya haske za ka gani to allah shi haske ne kaga zai wuya ka riske shi ko shi yasa ya ce la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir maganne ba sa iya ganin ubangiji su riske shi shi dai yake ganin magannan duk yawan idanuwan ku kuru-kuru to Allah yana kallon su amma kai ba ka ganin Allah a wannan duniyar sai gobe kiyama da haka aka tambaya annabi ka taɓa ganin ubangijin ka ce ah haske ne fa ubangiji na ta yaya za a gan shi ba akwai masu cewa suna ganin Allah ba wannan ya ƙarya ce zuki ta mallake na an gane ƙarya ce tsintsatta wai a ce an yi wa mutum tarbiyya a sa shi a ɗaki ya kwana da kwanaki baya cin abinci sosai sai dare ya tsala wani ya samu zungureriyar totila mai batir uku ko shida ya haska wai haske ba an ce nuru ba Allah kiyaye ka san za a ɓadda kai sai an shiga cikin addininka ba za a fita waje ba a kayar da kai a'a da addinin naka za a yaƙe ka to kun ga 'yan ɗariƙa musamman ta tijjaniya su suke talbiya su ce mutum wai ya ga Allah ya fito ƙarya ne wannan an tambayi annabi cewa shin ka taɓa ganin ubangijinka ya ce ai ubangiji na haske ne ta yaya za a gan shi don haka ka zo ka fa wannan magana shaci faɗi ce allah ya tsare mu to allah shi yake haskaka sammai da ƙasa da haskensa wanda yake hissi min nahawi alkawakib kaman in aka ce kawakibu su ne su rana da wata da ainihin taurari wal ma'ani akwai kuma hasken ubangiji da yake haskaka sammai da ƙasa da su haske na ma'ana kamar mala'iku idan aka ce abu ma'ana ne ba za ka iya ganinsa ba ai ba a ganin mala'iku kai tsaye da surar da ubangiji ya musu haka in ka ga mala'ika ko kuma mala'ika wani haske ne na ubangiji hasken ma'anawi wal anbiya da annabawan Allah ai Allahu hadi man fihi ma bima yurshidul basara wal basira Allah shi yake shiryar da waɗanda ke cikin sama da ƙasa ga abin da zai shiryar da su ya shiryar da ainihin idansu da kuma basirarsu da take cikin zuciyarsu sai buga misali ce masalunurihi nurihi sifa ta ainihin hasken ubangiji ai sifatihi sifa tasa hasken ubangiji yana da sifa malace ka kaulihi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi ya ce allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna kaji allah wato manzon allah yana yabon ubangijinsa yace ya ubangiji lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka anta nuru samawati wal ard kai ne hasken sammai da ƙasa wa man fihinna da duk wani wanda yake cikin sama da ƙasa ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya haskaka shi akhrajahu al-bukhari fi sahihi wato imam al-bukhari ya fidda wannan hadisi cikin ingantaccen littafinsa a hadisi mai lamba ta 1120 da dai wa muslim da imamu muslim ibn hajjaj fi sahihi hadisi na 869 don haka haske na ubangiji misalinsa yana nan a cikin zuciyar mumini kamishkatin fi halis ba kaman alkuki ne wanda aka samu fitila a cikinsa a irin gine-gine da ake yi na da na ƙasa ba ana wani ɗan ba kaman a masallaci ana ɗora fitilar a cifal shi ne alkuki to kamar wannan ne inda ake ɗora fitila shine Allah ce ka mishkatin fi ha misbah al misbahu fi zujata ita fitilar kuma ta zan ta kwai ba a ci falfal ba ka san fitilar kwai ga labani kuma ga kwai ya tare wutar iska baya wasa da ita wahiya ƙindilun ita ce fitilar da ake cewa ƙindil wal misbahu sirat in aka ce misbah fitila mai hasken gaske ai fatilatun kaga daga nan bahaushe ya samu fitila fatilatun muwaqqada fitila wacce take kunnanniya wal mishkatu addaqatu ghairun nafiba mishkatu shine ka samu wata kofa wadda ba window ba inda hasken rana zai shiga ai zai huda ka gan shi ai ambubatin fil qindili azzujajatu ka annaha kawkabun durriyun wannan fitilar wato gilashin da yake rufe da fitilar kai ka ce wani tauraro ne mai tsananin haske bi dhammil dali durriyin kenan wa tashdidil ya mansubun ila darri an danganta shi ga adbarru ne ake nufi da shi shine lu'ulu wani malami ya yi tafsiri ce darrul mansur ai almubi'u mai haske wa qura bi kasri dali wa dammiha min darra bi ma'ana ad-daf'u abin da yake ijewa li daf'iha dhalam saboda tana tunkuɗe duhu yuqad mubari'i ne na auqada mabaniyan lil maf'ul bi tataniya wa qura توقد بالفوقانية أي الزجاجة وفي قراءة أخرى المصباح بالماضي يوقد من شجرة مباركة زيتونة أنا كل ونم فتلة daga wata bishiya mai yawan albarka ita ce bishiyar zaitun walwa wa dalu wa tasdidul qaf tawaqqada kenan وهي شجر الزيتون itace bishiya ta zaitun wa ka'anna hal musharu ilaihi fi qawlihi ta'ala kai ka ce ita ce abin da aka nuni zuwa gare shi a faɗin Allah madaukaki da yace وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبق للآكلين wato da wata bishiya wadda take tana fitowa a ɗuru saina ita bishiyar tana tsirar da adduhuni mai wasu bigin lil'akilin da abin rini ga masu cin abinci wato kayan miya kenan قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي في الزيتون منافع wato zaitun a cikinsa akwai ababen amfani da yawa yusradu bi zaitihi ana gyaran sirdi da ainihin man zaitun wa huwa idamun bayan haka kuma zaitun din nan kayan miya ne wa duhan kuma mai ne wa dibak ana ainihin jima da shi wa wuqudun yuqadu bi hadabihi kuma makamashi ne wadda ake hura wuta da itinsa wa fiqaluhu da bawansa wa laysa fihi shay'un illa wa fihi manfa'a ita bishiyar zaitun kominta yana da amfani hatta ramad har tokar itan zaitun yubsalu bihil ibris duk wani abu mai tsatsa sai ka wanke shi da zaitun وهو أول شجرة نبتت في الدنيا bishiyar zaitun ita ce bishiya ta farko da ta tsiro a wannan duniya wa awwalu shajaratin nabatat ba'da dufan bayan an yi ruwan dufana komi ya halaka to bishiyar zaitun ne ta fara hudowa an gane wa nabatat fi zamanin anbiya ta fito a zamanin annabawa wal ardul والأرض المقدسة ونبتت في منازل الأنبياء تا أينهم تسلوكما أجدا جن النباوة دكما الأرض المقدسة وتقصد ألا أرككتا ودعا لها سبعون نبيا بالبركة النباوة سبعين سكي وبشي زيتون الدعاء ألا يسامة البركة كما سيسا منهم محمد صلى الله عليه وسلم daga cikin annabawan da suke wa wannan ice addu'a akwai annabi Muhammad fa innahu qala marratayn domin annabi ya faɗa ba sau ɗaya ba har sau biyu Allahumma barik fi zaiti wa zaitun Allah ka yi albarka cikin mai da kuma zaitun in ka duba lamba ta biyu qala hu muqatilun unzur tafsir al-qurtubi unzur tafsir al-qurtubi ka duba tafsirin imam al-qurtubi a mujalladi na goma sha biyu a shafi 258 wa rabi jami'ul ahkami lil qur'an lil qurdabi ka koma ka duba wannan littafi jami'ul ahkami lil qur'an na imam al qurdabi a wannan mujalladi na goma sha biyu la sharqiyyatin wala gharbiyya ita bishiyar ba a gabas take kai tsaye ba ko ba a yamma ba bal bainahuma tana tsakanin gabas da yamma فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين wato da sanyi da zafi masu cutarwa ba zai ainihin sauka akan itacen ba balle ya cutar da ita ya kadu zai tuha yudhi'u walau lam tamsashu nar wato manta man bishiyar zaitun shi kadai ya kusata ya kawo haske ko da wuta bata taba shi ba lisafa'ihi saboda tatuwarsa Allah ce nurun ala nur wannan haske kenan bisa haske bin nari wa nurun bin zaid wato hasken wuta da hasken man nata yadi bihillahu Allah yana shiryarwa da wannan haske ai hudahu lil mu'minina yana shiryar da shiryarsa ga mu'mine nurun ala nuril iman haske akan hasken imani yahdi Allahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hasken sa menene hasken Allah ai dinul islam shine addinin musulunci duk wanda Allah ya sa masa addinin musulunci a zuciyarsa ta karba zuciyar ta gaskata harcen ya furta gaban suka yi aiki to wannan ya samu babban rabo wa yadrubu Allahu al-amthala lin-nas Allah yana buga wa mutane misalai taqriban li afhamihim wanda yake kusa da fahimtar sa kusa da fahimtar su li ya'tadiru fa yu'minu dan su lura su yi imani wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne da kowane abu minhu daga cikin abin da Allah yake da ilimi darbul amsali bi qadari fahmil uqul Allah zai muku misali gwargwadon yadda hankali zai fahimta ثم وصف تعالى موضوع المشكات sannan sai Allah maɗaukaki ya bayyana inda wannan alkukin yake allati ya kharuju min nuruhu inda hasken ubangiji yake fitowa faƙala sai ya ce mi
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال suwaye رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة na'am يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار mhm ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب to ku saurara ku ji inda hasken Allah yake fitowa duk wata shiriya da kaga an same ta asalinta daga masallaci take shine buyutin azinallahu an turfa duk shiriya daga masallaci take daka ka dinga zuwa sallah a masallaci kar kai sallah a gidanka ko a falonka ko a ofishinka a'a ba za ka haɗu da hasken alheri ba taka ka tafi masallaci masallacin ko a gidanka ne to ka yi shi a gefe kar ka manna da gidanka Mm-mm. fito manzon Allah a gefen gidansa ya yi masallaci sai da ya yi masallacin tukun ya samu fegi ɗan ƙanƙani ya yi nasa gidan Allah maɗaukaki ya ce inda haskensa yake fitowa fi buyutin azinallahu an turfa a wasu gidaje ne da Allah ya yi izini a ɗaukaka su wajen ginin su da ainihin daraja su fahiyal masajidu ka gani su ne masallatai wa ma tafarra'a minha da abin da ya zama reshe ne na masallaci me reshen masallaci wahiyal madarisu su ne makarantu domin daga masallaci aka kirkiro makaranta aka yi mata far'i ne an gane kanatul masajidu li kulli nau'in min da'a shi masallaci kowane nau'i na bin Allah za a iya yi a cikin sa kaga as-salatu uwa uba kenan sallah a masallaci ake wa ta'lim karantarwa ba anan annabi yake ba da ilimi ba wa tasbih in za ka yi tasbihi tafi masallaci wa tahmid in za ka yi hamdala tafi masallaci والقضاء alƙali masallaci shine alqada anan aka fara yi annabi anan yayi shi yasa malamai suka ce a zo a yi a masallaci kafin a yi kotuna na musulunci duk a masallaci ake wayannan abubuwa liqaulihi ta'ala saboda Allah madaukaki ya ce buyutin adina Allahu an turfa wasu gidaje ne da Allah ya yi izini ai amara Allah an tu'azzama bil bina'i wat taqdis Allah yayi umarni a girmama masallaci in za a gina shi kar a yi shi lakwalako ai mas in an zo garin musulmi masallaci ya fi gidan kowa kyau ya fi gidan sarki ya fi gidan alhaji ya fi gidan malam ba su ne ba balle wa gairuhun kushewar dan mani Allah ya yi umarni a ɗaukaka wannan masallatai a musu gini mai kyau mai tsada ku je makka mana ku gani in ka wani- akwai wanda muka je makka da shi mun je umara muna shiga masallacin annabi sai ya ce malam ni fa in zan bautata wa Allah na mutu na dawo masallacin nan ya ishe ni wallahi saboda kyan masallacin annabi da ya gani to kaga su sun yi aiki da wannan aya mu ko masallacin mu sai kaga da yanar gizo da kurkunniya har ma da dan kurtu na yawo taburmar ta yi da ti haba ba bakar fata kafe da shekara biyu ko uku masallacin ba zai- ba za ka samu nishadi ba duk raunin ka in ka tafi saudiya sai ka yi ta nafilfilu sai ka yi karatun ƙur'ani saboda tsarin da aka yi wa masallatan mantenin ɗin da ake yi don ya yi sustaining ɗinsa ya fi kuɗin gina shi tunda kullum sai an wanke sau biyar sai an shafa turare ƙura'anan da ke ciki akwai masu goge su ga ruwan zanzam ga abin bu haba jama'a Allah ka shirya da mu da haka sai ce wannan masallatai Allah ya yi umarni a ɗaukaka gininsu a kuma tsarkake su kar kai wani abu daban kar ka kawo kyalle ka shimfiɗa a masallaci ka kewaye kana wasu 'yan dabarunka ka ɗauke ƙyallonka wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada ko ba haka bane kar ka kawo ganga masallaci ƙarya ne annabi bai bai da waka ba balle kiɗa ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koyar da annabi waka ba waƙar ba ta dace da shi ba in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ديك سورة ياسين ولا يذكر فيها الفهش كان أيضا كان الفاشاء مسلاتي yan samarin nan a mai da hankali sai kana sallah sai ka ji wani ya fito wai zai zo masallaci bai daina musun bal ba wallahi har cikin masallaci kaga wannan alfasha ne za ka zo masallaci ka tattare kayanka na shirme duka nan masallacin an zo aikin Allah ake yi a girmama Allah a baiwa masallacin wa man yu'azzim hurumatillahi fa innahu min taqwal qulub duk wanda yake girma yana girmama alamomin addinin Allah wannan yana nuna cikin zuciyarsa akwai tsoron Allah wala yaf'alu fiha al-munkar kar a aikata abun ƙi. والمنكر ما تنكره الشرع kar a aikata wani laifi a cikin masallaci duk wannan shari'ar musulunci ta kawo don a nuna maka martaba da alfarmar masallaci wasu haddan ba suke a masallaci wasu suna zage-zage a masallaci wani a masallaci yake giba ana zancen wani a masallaci ka fita da wannan tarkacen waje masallaci kan ba a kai masa wannan ويذكر في حسبه أنا مسلاتي ne ake ambaton sunan ubangiji bi tauhidihi fi dhati was sifati wal af'ali kaji zikirin ba irin naka bane mai Allah Allah ana ambaton Allah bi tauhidihi da kadaita shi kadaitawan fi dhati a kadaita ubangiji a zatinsa was sifati da duk wata sifa ta Allah wal af'al ayyukan Allah duk a masallaci kar a yi wa Allah a yi wa wani yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal suna yi wa Allah tasbihi a cikin masallatayyan nasa bi kasril muwahhada yusabbihu wa qura bi fatiha yusabbahu kenan ay yusalli wa yuqbadu ana yi wa Allah sallah ana bautata masa a cikin masallatan nan بالغدو بمعنى الغدوات أي البكر جمع بكرة واتو سافية والآصال دمريتي أشايا من بعد الزوال bayan rana ta yi zawali suwaye masu tasbihi din nan sai Allah ya kawo fa'ilin ya ce rijalu wasu mazaje ne fa'ili ne fa'ili yusabbihu bi kasril ba'i وعلى فتح نائب الفاعل له تعالى رجال لا تلهيهم تجارة wasu mazaje ne waɗanda tijara shine fatauci kasuwanci aikin neman kuɗi baya shagaltar da su wala bai'un duk adaful khas alal am ay adaful khas alal am li kasratil ishtigal bihi da albai'u da tijara duk ma'ana nafsu shai saye da sayarwa ba shi ne tijara ba to Allah ya ce wasu mazaje ne wadda saye da sayarwa baya shagaltar da su gabarin ainihin ambaton ubangijinsu ai fi ma ya'malunahu cikin abin da suke aikatawa wa hakamahu ta'ala fihi da kiyaye hukunce hukuncen Allah a masallaci wa an iqamis salati saye da sayarwa baya hana su tsayar da sallah masallacin za su zo ba ku gane ba a kasuwarsu za su yi sallah ba ba a ofis ɗinsu za su yi sallah ba ba a gidajensu ba a'a masallaci suke zuwa ga lamba ta biyu a wannan kamar قال الله تعالى كما رد الله مدوكي إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما سنكوي شنو إنما للحسب كسني كوي ما سلايا مسلاتيا الله سوني ودسكي إيماني دا الله wanda bai da imani ba zai iya raya masallaci ba yan uwa sai wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe kuma yake tsayar da sallah yana ba da zakka baya jin tsoron kowa sai Allah fa'asa Allah ce wannan ya kusata an yakunu min almuhtadin ya zan daga cikin shiryayyu Allah ka shiryar da mu wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da ce waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina sai muka sanya su shugabanni waɗanda suke shiriya da umarninmu wa auhaina ilaihim fi'ilal khairat muka yi musu saƙon wahayi na ayyukan alheri wa iqamas salati da tsaye da sallah wa ita zakati da bayar da zaka wa kanu lana abidin suka zama masu bauta a gare mu inji Allah to don haka waɗannan mazaje su ne masu ambaton Allah suna tsayar da sallah suna bayar da zakka ai wa ita zakat ai al'ibadatu albadaniyyati wal maliyya sun yi ibada kashi biyu ta gangar jiki wadda za ka yi da jikinka ita ce sallah ibadar da za ka yi da dukiyarka ita ce zakka ya kafu na yauman ka ji dalilin suna sallah suna ba da zakka don me Allah ya ce ya kafu na yauman suna jin tsoron wani yini ne ta taƙallabu fihi alqulubu wal abasar a ranar alkiyama zukatan mutane za su dinga jujju kaman ka sa ruwa a tukunya ka ɗora a wuta yana tafasa haka zuciyar mutane za ta dinga juyawa haka idanuwa za ka ga kaman ana marwa ne saboda tsananin firgita da tsoro minar kaufi ka gani ko saboda tsoro تقلب بين النجاة والهلاك والأبصار wato zuciyar za ta dinga jujjuyawa tana tunanin ko za ta tsira ko za ta halaka hakanan idanuwan su ma suke juyawa baina nahiyatai yamini wa shimal idanuwa kuma suna kallon dama da hauni wal yawma huwa yawmul qiyama wannan rana ita ce ranar alkiyama kama kala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukaki ya ce wala ta sabanna Allah gafilan amma ya'malu zalimun kada ku zaci cewa Allah ya rabkana ga barin abin da zalimai ke aikatawa kaga mutum yana zali amma yana ƙara kuɗi yana samun girma yana samun martaba talala ake masa mai kamar sake inna ma yu'akhiruhum sani kawai Allah yana musu jinkiri ne liyaumin tashkasu fihi al-absar ga wani yini wanda idanuwa za su juya muhti'ina muqni'i ru'usihim muhti'in mansubun ala al-hal alhali suna masu karkata suna sunkuyar da kansu shine muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim darfuhum kimtawar idansu ba zai dawo idan agwale ko kimtawa ba zai ba wa afidatuhum hawa zuciyoyinsu ko zukatansu baki ɗaya ta zama babu komi a ciki ba tunanin wani abu da haka wannan rana ce wadda ya kamata mai mata tanadi na musamman na'am liyajziyahumullahu ahsana ma amilu dan ɗai Allah ya sakanya musu mafi kyawun abin da suka aikata ai sawabahu وأحسن بمعنى أحسن جزاءهم مما يستحقون بعملهم za a ba su sakamako fiye da abin da suka cancanta na aikinsu wa yazidahum min fadli Allah zai musu ƙari daga falalarsa ai wa yazidahum ala thawabi amalihim Allah zai musu ƙari bisa ladan ayyukansu ala gairi muqabilin ba tare da abin da suka yi ba kaga bonus kenan wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana arzuta wanda yaso ba tare da lissafi ba كما قال الله تعالى كما ندعى الله ملك كيتي قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم كتي يا كوباينا وعندك كي إيماني كجزء لم أبنجدكم للذين آسنوا في هذه الدنيا حسنة قوائن دا سكا كوتتا سكا كليت الله سكا يدعو الله شين إيساني النبي فسرت والإنسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك isami shine ka bautata wa Allah tamfar kana kallonsa in baka ganin Allah to Allah yana ganin ka don haka sai Allah maɗaukaki ya nuna mana a cikin wannan aya ta alƙur'ani mai tsarki don mu gane ya ce me waɗanda suka kyautata suna da ainihin abu mai kyau a nan duniya wa ardullahi wasi'a wato kasar Allah mai yalwaciya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab sani kawai Allah yana cikawa masu haƙuri ladansu ba tare da lissafi ba wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yace wa man amila salihan min zakarin an aw untha wanda ya aikata aiki nagari namiji ne ko mace wa huwa mu'minun kaji alhali yana mu'mini فأولئك يدخلون الجنة وإن سوني ذاس شقاء الجنة يرزقون فيها بغير حساب ضد بغير حساب لا أرض تاسو باتانا للإساف يقال فلان ينفق بغير حساب أنا توانا إن ينا كوتا بايا إرقا واكو كوي سي عيبو يباكا أي يوسئ ينا يلوتا ka annahu la yahsabu ma yunfiqu kai ka ce abin da yake ciyar wannan baya lissafa shi ai fa ahlullahi ya'maluna mutanen Allah ya'maluna suna aiki wa yataduna fi a'malihim bi hadiyillah suna shiriya ne cikin ayyukansu da shiriyar ubangiji fatastaqimu lahum ahwaluhum sai halayensu ya daidaita wa yarbahuna fi mu'amalatihim ad-dunyawiyya su samu riba a mu'amalarsu ta duniya wayan jauna min azabillah su tsira daga azabar Allah wa yuflihuna bil jannati fil akhirah su samu rabanta da aljanna kuma a lahira wa bada zikirin mu'minin al'amilin bayan Allah ya ambata mana muminai masu aiki masu aiki bi hadiyillahi ta'ala da shiriyar Allah maɗaukaki zakara ta'ala fi ma ya atil fariq al-akhar sai Allah ya ambaci ɗaya ɓangaren wa humul kuffaru su ne kafirai faƙala ya ce mi
والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب مهم.
ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها na'am ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
Allahumma ja'alna nura Allah madaukake ce wallazina kafaru a'malahum kasarabin biqi'a wannan ma wani misali ne daga ubangiji subhanahu wata'ala yace wallazina kafaru waɗanda suka kafirta a'maluhum duk ayyukansu da suka yi kasarabin biqi'atin kaman ƙawalwainiya ne a guri wanda yake mai tsandauri jam'u qa'id yawa fako ko shine tsandauri to kaman ka samu ƙawalwainiya wani abu mai kamar ruwa in kana jeji na sahara ko akan kwalta ko a filin jirgi na da muna gani an gane ko daga nan aka samu alka'atul ijtima in aka yi conference hall da larabawa suke cewa ka'atul ijtima ai falatu shine falalan daji sarabun wahiya shi'asun yura fiha nisfun nahar shine kawalwainiya da ake gani idan rana ta shiga tsakiya fi shiddatil harri a lokaci mai tsananin zafi yushabbihu al-ma'a al-jari yayi kama da ruwa mai gudana ya sabu zam'anu ma'a shi mai jin ishirwa an yi gaggawa rainiya sai ya ɗauka ruwa ne hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an sai in ya je gurin zai sha ruwa sai sai ya gaba komai bane ya ƙara yin gaba da zai gaba ma shi ma zai yi gaba kaga ya ɗimauta kenan kama kana Allah ta'ala kamar da yadda Allah madaukake ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura mun gabaci abin da suka aiwatar na aiki sai muka sanya shi zan kura a bar ɗaiɗaitawa wa qala ta'ala Allah madaukake faɗa a wata aya masalul ladina kafaru bi rabbihim misalin waɗanda suka kafircewa ubangijinsu a'maluhum karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif ayyukansu kamar toka ce wadda iska mai ƙarfi ta bi ta kanta kaga za ta yi daga-daga da ita a yini wadda aka yi iska mai ƙarfi la ya ƙadiru na mimma kasabu ala shayi ba su da wani iko ba su da alƙadari akan abin da suka aikata zalika huwa bala'in ba'id wannan shine bata mai nisa Allah ya raba mu da ita suratu ibrahim aya ta 18 wa kama qala ta'ala kamar da yadda Allah ya faɗa wata aya wal hal nunabbiukum bil aksarina a'mala Allah ya ce annabi ga ya musu kuna so a ba ku labarin da labarin waɗanda suka fi hasarar ayyukansu kamar Allah ya ce ku tambaya sai suka ce eh muna so sai ce alladhina balla sa'ihum fil hayati dunya su ne wadda ayyukansu duk suka yi ne ya ɓata a rayuwar duniya وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا su kuma suna zaton suna kyautata aiki a suratul kafi na'am wa kadhalika amalul kufari to haka ayyukan kafirai yake laysat bi shay'in aikin su ba komai bane haka ne ko li'annaha mawdi'at ala usasin shar'iyyatin matina dan aikin su ba sanya shi akan foundation gimshiki wanda yake na shari'a mai ƙarfi ba falaisa laha qarar don haka baya tabbata wala rifa li tijaratihim fatautin su babu riba a ciki wala li bai'ihim haka cinikin su babu riba in lam yadhkuru fi hasmullah domin ba sa ambaton Allah a cikin cinikin nasu wa ballu dariqa sun bace wa hanya idh lam yatadu bi nurillah dan ba su shirya ba da hasken Allah walam yajidu thawaba a amalihim ba su samu sakamakon ayyukansu ba dan me iz lam ya'maluha li ahadin yumkinu an yusibahum anha dan ba su aikin ga ainihin daya wanda yake shi kadai din nan shine wanda zai iya saka muku musu akan aikin su ba wa qad ja'ahu yadhunnuhu ma'a shi mai jin ishirwa ya je wajen ƙawalwainiya ya ɗauka ruwa ne fai za huwa khayal sai gan shi ya zama wani abu ne wanda yake kurwa walaisa bi shay'in ba komi ba ne wa wajada Allah inda ya samu ubangiji a wajen ai inda sarabi wa qad mana'ahu Allah min zahabi ilaihi alhali Allah ya hane shi zuwa gare shi wa amarahu an yattabi'a dariqal ma' ya umarce shi ya bi hanyar da za ta kai shi ruwa ko da ya ji shi ruwa fa ba an yi ɗi'a ya kida'a fa fahu hisabahu a nan Allah ya cika mar sakamakonsa minan laumi na zargi bi an ya kula lahu ya ce kaddalaltuka ala ɗariƙil ma'i fa baita na nuna maka hanya ta samun ruwa kaki illa ɗariƙar sarab sai hanya ta ƙawalwainiya fa wasalta ilaihi wa anta adishan ka zo wajen ƙawalwainiya alhali kana mai jin ishirwa wa wajadtahu khayalan ka same shi kurwa ce lama a ba ruwa ba Allah ka shiryar da mu na'am thumma la yujadu laka dariqun lirruju' ila alma sannan ba wata hanya da zaka koma inda zaka samu ruwa ka sha ballantana ishirwarka ta mutu fama laka illa an tamuta atishan babu hali gare ka sai dai ka mutu kana mai ishirwa wallahu sari'ul hisab lalle Allah shine mai gaggawar hisabi ai almujazati bil uqubati liman asahu Allah yana huku yana hukunci yana sakamako da uquba ga wanda ya saba mar wala yu'akhiruhu baya mar jinkiri li'anna jazaa'a sayyi'atin sayyi'atun mithlaha domin sakamakon mummunan abu mummunan aiki mummunan sakamako ne auka zulumatin Allah ya ce ko kuma ga wani misalin ay allazina kafaru a'malahum wa'anda suka kafirta ayyukansu li adam itida'ihim bi nurillah fi injaziha saboda sun ki su shiriya da hasken Allah wajen zartar da ita fasidatun wa badila aikin ya ɓaci ya zama barna misalinsa Allah ya ce ka zulumatin fi baharin lujjiyi kaman duhu ne masu yawa a cikin tekun mai duhu a wato mai zurfi lujjiyin shine ai amik yagshahu mawjun min fawqihi bayan haka kuma igiyar ruwa ta lullube shi ta sama ai almawj min fawqihi mawjun min fawqihi sahab abu wato igiyar ruwan har guda biyu a sama da su kuma ga girgije ga jimare baki daga sama ai gaimun mutara kimatun wato hadiri wani akan wani zulumatun ba'duha fawqa ba'd Allah ya ce dufe ne ga sunan wani akan wani ai zulmatul bahari ga duhun teku wa zulmatul mawjil awwal da duhu na igiyar ruwa ta farko wa zulmatul mawjil thani da ainihin duhu na igiyar ruwa ta biyu wa zulmatul sahabi da duhu na gajimare idza akhraja an-nazir yadahu lam yakad yaraha in mai dubawa zai fidda hannunsa haka to ba zai kusa ma da ya ga hannun ba saboda duhu ai lam yaqrub min ru'yatiha wa lam wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran duk wanda Allah bai sanya mar haske ba fama lahu min nur bai da wani haske ai man lam yatad bi nurillah duk wanda bai shirya ba da hasken Allah wa yatamathalu awamirahu ya aiwatar da umarninsa wa yantahi an nawahihi ya hannu gabarin hane-hanensa fala hadiya lahu ba ba mai shiryar da shi fala yara dariqan lil wusul ila maqsudihi ba zai ga hanya ba da za ta satar da shi ga abin da yake nufi a duba lamba ta ɗaya ce qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum ya ku mutane hakika hujja ta zo muku daga wajen ubangijinku wa anzalna ilaikum nuran mubina kaga annur mun saukar muku da wani haske bayyananne suratul nisa'i aya ta 174 wa qala ta'ala a wata ayar Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi maka wahayi ya muhammad na wani abu mai rayarwa na al'amarin mu shine qur'ani ma kunta tadari mal kitabu walal iman baka kasance ka san wani abu na littafi ba ko imani walakin ja'allahu kaga nuran ta ko muka sanya wannan qur'ani shine haske na hadibihi man nasha'u min ibadina da shi hasken qur'anin nan muke shiryar da wanda muka so daga cikin bayinmu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki miƙaƙƙe wanne ne tafarkin siraɗin lahin lazi lahu ma fi samawati wa ma fi al'ar tafarkin ubangijin da ya mallaki abin da ke cikin sammai da wanda yake ƙasa ala ilallahi tasirul umur ku saurara zuwa ga Allah duk al'amura suke kasancewa a wata ayar dan Allah ya nuna mana wannan hasken Allah madaukaki ya ce ya yi wallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi ya ku mu'minai masu imani to ku ji tsoron Allah ku ba da gaskiya da manzansa yutikum kiflaini min rahmatihi zai ba ku yanki biyu na rahama tasa wa yaj'al lakum nura kaga zai sanya muku wani haske tamshuna bihi wanda za ku dinga tafiya da shi wa yaghfir lakum ya kuma gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai rahama Allah kai mana rahama wa kaunuhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace awa man kana maitan yalla yanzu wanda yake matacce maitan ya riga ya mutu mayitu zai mutu a gaba shine bambanci awa man kana maitan yalla wanda ya kasance dama a mace ke fa ahyaynahu muka rayar da shi wa ja'alna lahu nura muka sanya masa wani haske yamshi bihi fin nasi wanda yake tafiya da shi cikin mutane kamar masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha zai daidai da wanda yake cikin diffai kuma baya fita a wayannan diffai kazalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun haka aka kawata wa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa Allah tsare mu to ina ga wannan shine karshen abin da zamu ji yau in Allah madaukaki ya kai mu gobe za mu ɗora daidai kan aya ta 41 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin